اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نوى شافي نشا بقي سلام نشا تقوى بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض التيمم wannan babi ne da zai bayani akan farullan taimama wa amma fara'idu taimuni amma kaga farullan taimama fa sab'atun guda bakwai ne awwaluha na farkonta anniyatu kudura niyya inda masjid waje a wajen shafar fuska faradun farilla ne ka gane yayi amma abin da ya kamata ba ne ke inda darbatin ula yana fata ba sai an bugi ƙasa ba sannan a shafi fuskar ko kuma ita ma bugun ƙasa ita ma farilla ce a ita ce farkon farilla daga cikin farillan taimama to ya kamata bayan niyya ko sai bugun ƙasa to ya kamata niyyar a yi ta lokacin da za a jiji ƙasa ba bayan ka jiji ƙasa sannan kuma ka kudu da niyya an niyyatu yace inda masjid waje faradun farilla ne sai kuma yace wal fawru da gaggautawa sannan yace wa darbatul ula da bugun ƙasa na farko kaga shi ne farko shi ma ya kira ta al'ula kuma ita ce farko bayan kudura niyya wato kamar wahami yayi wajen farillan alwala ana cewa anniyatu inda gasilul waje ko ai ita ce farillar farko a cikin alwala bayan niyya domin lokacin da kake wanke hannu iya wuyan hannu wannan sunna ne kurkurar baki shakarwa fashewa sunna ne to lokacin da za ka zo wanke fuska ita ce gaba ta farko a cikin alwala to sai ka kudu da niyyar farillan alwala inda gasin waje amma ita ce mama ana kudu da niyya ne inda zarbatil ula wajen bugun ƙasa na farko wa sa'idu dahiru da guri mai tsarki faradun farilla ne domin Allah cewa yayi fa tayammamu sa'idan tayyiban yawwa to shine tayyiba ai dahiran faradun farilla ne wa masu lejeni da shafar hannaye guda biyu ilal ko aini zuwa wuyan hannu shi farilla ne a taimama a alwala ne za ka wanko har zuwa gwiwar hannu saboda Allah cewa wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min bai ce wa aydikum ilal marafiq irin na alwala ba a alwala ne fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq amma taimama wamsahu bi wujuhikum wa aidikum min to ka shafo zuwa nan shine farin ka zarce zuwa nan kuma sunna ne wa naz'ul khatami da tube zobe an asabihi daga barin yan yatsunsa faradun farilla ne akwai zobe a hannunsa to dole sai ya cire zoben nan kafin ya bigi kasa ya yi tamam bi anna turaba la tadkhulu tahtahu domin kasa ba ta shiga karkashin amma shi ruwan alwala yana shiga ƙarƙashin zobe shi ya sa ba a ce sai ka cire zobe ba a alwala in ka zo alwala ko agogo ne ba sai ka cire ba in dai wata kuruf ne ruwa baya shigarsa ba zai mar komai ba da agogon ka sai ka yi alwalar ka ba laifi domin ruwa wajen wankewa yana iya shiga ƙarƙashinsa a cikin cuɗa tare da agogo ko zobe amma taimama tun da an ce a cire zobe a lokacin babu agogo to agogo ma dole a cire in kana da agogo za ka yi taimama wajibi ne kamar da ka cire zobe ka cire agogo in akwai ruguru ma ko kambu a zira'in ka ma sai ka cire saboda me illar ne Allah turaba la ta dukulu ta hata domin ƙasa ba ta shiga ƙarƙashin sa in ta hafara ido tayammum a farillan taimama sun ƙare alhamdulillah sai ne sai aka bari shafi na talatin da nawa yawwa to sai dai haka fasilun rabewa insha Allah fil haidu cikin jinin haila wal nisa'u kaga mataye mubtada'atun akwai wacce ta fara jinin haila wa mu'tadatun da kuma wacce ta saba ta goge tana jinin haila wa hamilu akwai kuma mai dauke da ciki wannan su ake ce musu al-nisa'u mata ko dai ta fara jinin haila to ta shigo sahun mata ko kuma ta saba dama ta goge tana yi ko kuma ga ta da ciki amma in ba ta cikin sahun waɗannan guda uku ta daina jinin haila saboda tsufa ko kuma a yarinya ce bata fara jinin al'ada ba to ba ta cikin sahun mata a gane ya sai dai a ce mata yarinya ko a ce mata tsohuwa amma ba za ta mata mace ba domin ba ta kai sahun mata ba in ba ta fara jini ba ko kuma ta wuce sahun mata in ta tsufa ta daina shi yasa a hukuncin iddar su ma ya bambanta ka gane ai hukuncin iddar mai jinin haila wallahi to wa ulatu lahamali ajalahunna an yaba'ana hamlahunna aka ce wallahi ya isna min al-mahidi ko wanda suka ɗebe kauna daga zuwan jinin haila tsofi kenan ko sai kuma a ƙarshe aka ce wallahi lam yahidun da kuma waɗannan da basu fara jinin haila ba fa iddatu hunna salasata ashhur idda su duka wannan watanni uku ne amma ita ne jinin haila jini take kirgawa ko da a wata uku za ta yi jini ɗaya to dole sai ta yi jini uku na sannan ta gama idda to waɗannan mataye su ne hukuncin jinin haila yake tabbata a kansu wa aksarul haili mafi yawan jinin haila lil mubtada'ati ga wacce ta fara in na farko farko ne a rayuwarta ba ta goge ba kamar sata akira yawan kwana goma sha biyar akasari aka ce ba aqallul haidi ba akwai aksarul haidi akwai aqallul haidi aksarul haidi shine yake gaya ma kwana sha biyar amma aqallul haidi la hadda lahu shi ba da iyaka ko tsuso ɗaya ɗis ya ɗisa ya ɗauke shi kenan sai ta yi wanka kuma ta kirga shi a cikin idda idan mai yin idda shi domin mafi ƙanƙantar jinin haila bayi da iyaka wai ba a ce dole sai ta yi kwana ɗaya ko biyu ko uku ko awa ɗaya ko biyu ko uku ko minti kaza ko sakan kaza amma akasarinsa shine kwana goma sha biyar mafi yawan an masa iyaka iyakarsa kwana goma sha biyar in ya ɗora a sha biyar to ya zama istihaba sai ta yi wanka ta kama sallah wato hikima nan duk yadda za a yi mace kowane wata ta samu rabin wata tana sallah kwana goma sha biyar ba shine rabin talatin ba to in ta ƙara kwana ɗaya a kan kwana sha biyar kaga ya zama sha shida to ba za ta samu sallar kwana goma sha biyar ba sai sai zama mafi yawan jinin haila an masa iyaka domin a samu cikakken tsarki na rabin wata walil mu'tadati ka wacce ta saba kuwa to adatuwa iya sabonta ne shine al'ada din al'ada ila nafsi ne eh abinda aka saba a ɗabi'a da al'ada ta dan adam to in ta saba kwana ɗaya ne kwana biyu take kwana uku ne in yayi wannan kwanakin ya ɗauke shi kenan fa'in ta ma daji haddamu idan jini ya zarce mata ita ne kwana ɗaya ko biyu ko uku ita mota daɗin sai ya ƙaru a kan kwanakin da ta saba Allah misali ta saba yin kwana uku tana jini duk wata wannan watan da ya zo sai ya wuce kwana uku wanda ta saba to za duk salasata ayyami sai ta ƙara kwana uku akan wannan kwana uku da ta saba in su ma suka cika jinin da ɗauke ba ta ƙara ƙara kwana uku idan suka cika sun zama nawa tara ba su ɗauke bai ɗauke ba ta ƙara kwana uku ya zama nawa in shi ma ya cika bai ɗauke ba ta ƙara kwana uku kaga an- an samu sha biyar ba to in sha biyar ɗin nan ta cika ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba in dai sha biyar ta cika kawai sai wanka ta kama sa in ya ɗauke falillahi alhamdu in bai ɗauke ba to sai wanka ta kama sallah wa kanat mustahabat ta kasance mijini istihaba kamar da mai risala ya maka tusalli wa tasumu wa tudau za ta yi sallah za ta yi azumi kuma za a take ta a cikin wannan jinin inda ya cika sha biyar ina fata an gane yawa i- idan ta kwana goma sha uku take yi misali kuma da ya zo sai ya wuce sha uku to ita fa kwana biyu kawai za ta tsara shi yasa ma nake baka malam tujawil kamsata ashara yawma matukar al'adar nata in ta ƙara kwana uku ba zai ƙetare kwana goma sha biyar ba shine misali in idda al'adar ta duk wata tana jinin sati biyu ne akwai akwai masu yi. kwana goma sha nawa kenan sha hudu to ita kwana ɗaya kawai za ta ƙara in ya wuce sha hudu ila tamamu kamsata ashara yawma in ya cika bai ɗauke ba kawai sai ta kama sallah walil hamili to alhamdulillah sai mu kwana sai mu tashi mu kike sai me mai izbi- mai mai asma'u ya zo izziya shafi na talatin da shida ko da bakwai to ina za mu tashi a tsira ta ƙarshe wa ya harumu alal muhdisi salat sallah tana haramta ga mutum da yake da hadasi hadasin kuma ƙarami ne ko babba ka gane yayi alwala ce ta karye ko ko janaba ce da shi ko jinin haila ne ya ɗauke ba a yi wanka ba ko jinin biki ne ya ɗauke mata ba ta yi wanka ba haramun ne ta yi sallah a cikin wannan hadasi wadda wafu da yin tsawafi a ka'aba shi ma haramun ne ga wanda bayi da alwala ko taimama wa sujud wa sujudin tilawa da sujjada ta tilawar alqur'ani haramun ne a yi ta ba da alwala ko taimama ba wa sujudin sawu da sujjada rafkanuwa ba a dike ta kama ka sai ka manta sai da kai sallama sai ka tuna kuma alwala ta warware to sai ka je ka jaddada alwalan nan sannan ka zo kai sujjada ba a din wa masul mushabi da kuma taba alqur'ani haramun ne ga wanda ba yi da alwala biyadihi da hannunsa ne zai taba qur'anin au bi udin ko da itace ba zai sarkafo shi a gafaka ba yi da alwala ba wa hamluhu da ɗaukarsa bi kariɗatin da wani kyalle au illaqatin ko latayawa a kafada zai da yake tsari ba zai rataye qur'ani a kafada babu alwala wa yajuzu masu lauhi amma taba allo na alqur'ani yana halatta lil muallimi ga malami da yake karantar da yara wal muta'allimi da mai neman sani a cikin Allah eh gaddi ne ko kuma kolo ne da yake ta'amuli da allo to ya halatta ya taba alqur'ani ko babu alwala ala gairi rudu'i ba tare da alwala ba duka ya halatta dai allo ne wa masul juz'i da kuma taba wani yanki juz'i yanki ko izu biyu ko izu hudu ko izu shida ko izu goma lil muta'allimi ga mai neman sani walau kana baligan ko da ya kasance balagagge ne babu laifi dan ya taba juz'i babu alwala wa yuqrahu listibyan an karhanta ga yara ƙanana wanda basu balaga ba basul mushafi su taba alqur'ani aljami'i lil qur'ani wanda yake tarowa ga surorin alqur'ani gaba daya 114 mun ga rubu'in ba tare da alwala ba nan malam ya rantsa in yaro ne ya taba qur'ani ba da alwala ba yayi makaru in babba ne ya taba qur'ani ba da alwala ba yayi haramu amma mai ahalari shi ya ce duk ɗaya ne yake wasabiu fi fi masal qur'ani kal kabir wal ismu ala munawilihi law yaro karami cikin taba qur'ani hukuncin sa kamar babba ne sai dai in ya taba qur'ani tun da shi babu zunubi a kansa yaro ne bai balaga ba ba alƙalami na rubutu a kansa to zunubin yana kan wanda ya bashi qur'ani wanda ya sai amar qur'ani ko ya ba shi dama ya taba qur'ani ba da alwala ba laifin yana kan to alhamdulillah sai me misala shafi shafi zana wa misala kamar dani ɗari biyar da nawa ɗari biyar da talatin da biyu da ina za mu tashi wa sharikatu yin tarayya fi zar'i cikin shuka ja'izatul halal ne ni da kai mu haɗu mu yi noma mu raba abin da muka girba wannan halal ne za ka nafi zari'atu idan irin shukan ta kasance minhuma daga gare su ne jami'an baki ɗaya ko ba ku aka yi ko kuɗi kuka haɗa kuka saya ko ka dama ko wannan ku yana da shi na kawo kwano ɗaya ka kawo kwano ɗaya na iri muka haɗa muka shuka ribu kuma ribar za su raba bainahuma a tsakanin ribar da suka samu a noman da suka yi da sharaɗin za su raba a tsakanin وإذا كانت الأرض لأهدهما إذا انقصر نوما تكسن شيء تقين سنه والعمل على الآخر أما أي شيء ينا كان إيه bayan sun haɗu sun sayi iri ni gona ta ce kai kuma kai za ka yi sassabe ka yi shuka ka yi firi ka yi maimai ka yi girbi ka yi yanka ko ka yi sussuka ka sheƙe kuma mu zo mu raba wannan riba a wannan baya halatta awil amalu bainahuma ko kuma a'a aikin a tsakaninsu ne waktar yal arada sun ɗauki hayar gonan ne aukarar bainahuma ko ta kasance dama gonar a tsakanin su take gadarta suka yi ko gonar hubusi ce suka haɗu suka noma amma aikin bainahuma a tsakanin su ne to wannan ya halatta su raba riba amma in kana bazaru min indi ahadihima karatu haka yake ko amma in kana bazaru min indi ahadihima amma idan irin shukan ya fito ne daga ɗaya daga cikinsu, wamin inda al'akari al'arzu gonar kuma ta fito daga ɗaya daga cikinsu, ni irin shuka ne nawa, kai kuma gona ce taka, wal'amalu alai aikin duka yana kan mai gonar ko yana kan mai irin shuka, au alaihi ma ko aikin a kansu ne gaba ɗaya, tare za su noma. ni iri na kawo kai kuma gonar ka ce ko ni kadai zan yi aikin ko kai kadai za ka yi ko tare za mu haɗu ne wa ribu bainahuma kuma riba za a raba tsakanin su dan da duk wannan ba zai halarta ba wannan bai halarta ba domin dole ɗaya ta yaki domin kuɗin iri ba zai zama daidai da kuɗin hayar gona ba ko dole ɗaya sai ya fi ɗaya walau ka naftara yan arba amma da sun kasance sun ɗauki hayar gonan ne wal badru min indi wahidi irin kuma ya fito daga bangaren ɗayan wa alal akarin amalu kuma ɗayan shi zai yi aiki na shuka da noma da sauransu to jaza ya halatta amma da sharaɗi za ta ƙara bat kimatu zalika idan kimar wannan abin da suka aikata ya kusanci juna. Ka gane ya yi, idan kuɗin irin ya yi daidai da rabin kuɗin hayar gona, inda gonarsa ce. Ka gane ya yi, ka ga dole kai za ka ba da rabin kuɗin hayar gona. Sannan kuma ka kawo iri, to idan an kiyasta kuɗin irin nan da ka kawo, da kuma kuɗin rabin hayar gona kimar ta ƙara ba ta kusanci juna to wannan ya halatta wala yuqadu fi kira'i arzin gairi ma'amuna ba a biyan farin kuɗi cikin hayar gona wanda ba a amince mata ba wanda ba ta da garanti cewa tana da kyau ko ba ta da kyau eh sai sai sai an yi an gani kabla an turuwa kafin a'a ba wai sai kayi ba ba za a biya kudin hayata da rani ba ko dan an yi ruwan shuka kabla an turuwa kafin a shayar da ita sai an shayar da ita in noman rani ne sai an ba sai sai ai mata bayi kafin a yi da shi a ga irin ciyawar da ta tsiro a gurin in damuna ce sai an yi ruwan shuka ai ciyawa tana riga shuka fitowa in an yi ruwa to su manoma daga shuka da ta tsira a guri suke gane ƙarfin guri da rashin ƙarfin ko shi ne ƙabla an ruwa sai an yi ruwan shuka an ga irin ciyawar da ta fito to sannan sai a zo a yi cinikin kayan gona eh tunda kai dai tunda manomi ne kai ka san yanayin gurin ba a hana ba amma dai sai an ga meye ya tsira a gurin sannan za a yi cinikin hayar gona. Wa manifta a samaratan wanda ya sayi ‘ya'yan itatuwa fi ru'usi shagar a cikin kawunan bishiya, cinikin dibino ko inabi ko zaitun ko mangwaro da sauransu ko goba. Kafin ya gama nuna yana cikin bishiyar, aka yi kargado ya saya, ya biya kuɗi. ba ujiha bi bardin sai aka daurantar da ita da sanyi daura ta biyo ta kai sai ya bushe tsananin sanyi yana busa da yaƙi zuwa au jaradin ko fari suka zo suka cinye au jalidin ko sandarewa au gari ko waninsa mai asali ya lissar da sabanin malamai cikin rundunar yaki mayaka ne suka je ta gonar kasan barna ne mai idan suka bi ta gari ko ta guri to sai su ga kaman abu akan yaki duk abin da suka samu ci ciki kai kuma an riga yaki jiki ka biya kana jira ya ƙarasa nuna ka tsinke sai kuma ɗayan wannan ya faru to fa in ujiha qadru sulusi idan an illantar da gwargwadon sulusun abin da ka saya abin da ya faru na wannan daular ko fari suka cinye ko iska ta kaɗe wani daga cikin ya taso in ya kai ɗaya bisa uku ba a kasar da mafi yawa daga sulusi budi a anil mushtari kadru zalika za a yi ragi ga mai sayan ya tatuwan nan gwargwadon wannan asarar da aka yi mina samani daga kuɗin da ya biya. In da ya kai sulusi zuwa sama, to kai mai gona za ka asara ta shafe, shi ba ta shafe shi ba. Iya abin da ya samu, ya samu abin da ya tawaya daga sulusi zuwa sama za ka mai mai kuɗi. Wa ma na ƙasa alin sulusi, amma abin da ya tawaya gabanin sulusi, eh? bai kai sulusi ba abin da fari suka cinye ko iska ta kaɗe din ko daura ta busar ko lunduna suka cinye bai kai sulusi ba to famalin faminal mubta'i ya shafi mai saya na wannan haka shari'a ta tsara za a duba yawan abu in ya kai sulusi zuwa sama ya shafi mai sayarwa zai mayar ma asarar da aka yi in kuma bai kai sulusi ba ka samu sulusai ne zuwa sama, to ya shafi shi mai saya. Ina fata an gani, saboda me, limara wahu ibn wahabi a sharhi domin hadisin da ibn wahabi ya rawaice shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da abuta Allah sabuta gare shi ya ce idza ba al mar'u idza ba al mar'u samarata idan mutum ya sayar da 'ya'yan itatuwa yana nufin a jikin bishiya fa asabaha ahatun sai wani annoba ya same ta fa zahabal bi sulusi sabara sai wannan aha annoba ta tafiyar da ɗaya bisa uku na wani yayi tasuwa to fa qad wajaba ala sahibil mali daman fa qad haqiqa ad-daman biyan wannan abun wajaba ya wajaba ala sahibil mali ga abocin dukiyar wannan dibina wannan shine hadisi daga manzo Allah da aka gina wancan hukunci akai eh tunda ya ayyana sulusi fa zahabali bi sulusi samarat eh ita wannan annoba ta tafiyar da ko jaura ta tafiyar da ɗaya bisa uku na ƴaƴan itatuwa to addamanu ala sahibil mali eh biyan yana kan mai dukiyar shi da mai gonar amma an ba su tafiyar da sulusi ba to ba abin da zai biya ka alhamdulillah sai ne hashiyatul arab tafi na nawa kai zaun da sai na kabi tafi na nawa tamanin da biyar ina za mu tashi na'am kawai ni hana yana cikin zarari ne a bana aro rana ta ga wani kai ka duba na na Eh wannan makaruhi ne ko basmala ba a ce ka yi ba da ikama dai kawai daga kabbarori ake fara ta Allahu akbar Allahu akbar to man taqala bayna al-fadil wal mafdul ko sannan malam mai risala a maganar kurkurar baki da shakalwa cewa kai kurkurar baki daban in ka gama ka shakalwa ka face daban da kuma ka haɗa kurkurar baki da shaƙa ruwa a kamfata ɗaya, wanne ne ya fi wani falala da lada. Shi da malai sun manta ƙala sannan malai ya cira su yubayyinul fadila wal mafudul yana bayyana wanda ya fi falala da wanda aka fi shi falala. Alfadil wanda ya fi falala, wal mafudul wanda aka fi shi falala. بالنسبة إلى الجرافات ga dangane zuwa ga kamfatar ruwan nan da ake wa ba za a jini mafuduli malam sai ya fara da wanda aka fi shi falalan kaunin da aka fi falala faƙala yake wa lahu ya halatta lil mutawaddi'i ga mai yin alwala jam'u zalika ya haɗa kurkurar baki da shaƙa ruwa a kamfata in ya kamfato ya kurkura ya zubar abin da ya rage ya shaƙa ya fashi ai ma zakara ma zakara abinda malam ya ambata min al-madmadati wal istinshaqi da kurkurar baki da shakalwa to yana iya hada su akan fata daya ya halatta jam'u zalika hada wannan fi garfatin wahida cikin kan fata daya walahu turatani shi wannan hada kurkurar baki da shakalwan fa yana da kamanni guda biyu yana da sura biyu ihdahuma kamanninsa na farko Allah yanta ila ila istinshaki kar ya ciratu zuwa ga shaka ruwan illa ba'da al-faraji min al-madmadati sai bayan ya gama kurkurar baki duk da kamfata din ya kamfata ya zuba ya kurkura to ya rike sauran sai ya kurkura ya zubar sannan ya shaka ya fake duk a kamfata din wannan sura ta farko kenan wal ukura ɗaya sura ta biyu an ya tamadmada yayi kurkurar baki ثم يستنشق sannan ya shaka ruwa ka gane ai duka a lokaci daya ثم يتمرغ sannan ya sake ɗebowa ya kurkura ثم يستنشق sannan ya shaka ruwa ثم يتمرغ sannan ya kurkura ya zubar ثم يستنشق sannan ya shaka ya faci wannan sura ta biyu kenan yace wal ula a cikin surori guda biyu na hada kurkurar baki da shaka ruwa akan fata ɗayan afdalu shine mafi falala lissalamati saboda kubuta min tankisil ibada daga akasawan ibada inda tartibi din mustahabbi ne tartibu sunan jeran ta sunan ala ayi mustahabbi ne to yanzu da kan fato ka gane ai ka kurkura ka zubar ka shaƙa ka face don zaba an ka sake ɗebowa kurkurar baki za su kafin ka shaƙa na biyu to ka ga yanzu shaƙaluwarka ta farko ta riga kurkurar bakinka na biyu ko to saboda wannan illar yace maka wal aula abin da yafi halala ko eh haka afdalu wal wal ula kai ba wal wal wal aula ba wal ula sifa ta farko afdalu shine mafi falala lis salamati saboda kubuta min tantance ibada daga nakasawar ibada mala yake wal nihayatu amma kaiwa matuƙa a hasanu shi ne mafi kyau ka yi kurkurar baki daban-daban sau uku sannan ka zo ka shaƙa ruwa ka fashe daban-daban sau uku a hasanu shi ne mafi kyau ai akmalu shi ne mafi cika wa afdalu shi ne mafi falala wayi in baka san nihaya ba da yake wa nihayatu nihaya ita ce an yi da Allah salatan tammadu mudati ya sanya kurkurar baki guda uku min salati garafati daga kamfata uku ya kamfato ya kurkula ya zubar ya kamfato ya kurkula har sau uku wa salati istin shaƙati da kuma shaƙa ruwa guda uku min salati garafati daga kamfata uku ya kamfato ya shaƙa ya face ya kamfato ya shaƙa ya face har sau uku wannan shine nihaya ya kai nihayatul adadi ka gane ai wa nihayatul tartibi eh aikin sa nihayarsa dama ba a wuta wuce ba a wuta kurkura uku ba a wuta shakawa uku to yayi uku kaga ya kai nihaya amma in yayi ɗaya ma ya wadatar in yayi bibbiyu ma ya wadatar amma yayi nihaya shine a hasanu wa akmalu wa afdalu ina fata an gane wa ya ƙau zalika shi ma wannan nihayar yana afkuwa ala wajahaini a bisa fuska biyu aida kamar yadda wancan yake maka wa lahu sura tani wannan kuma yadda fuskoki guda biyu a duma ɗaya daga cikin fuskoki biyu an ya tamazmaba salasan shi ma ya yi kurkurar baki daban-daban so uku ka gane ai bime bigarfatin da kamfata ka fata ɗaya. Can da yake maka wa nihayatu nihayatul adadi ko uku ne. Ka kurkura sau uku, ka shaƙa ka face sau uku. Amma bai bambanta kamfata uku ko kamfata biyu ba. Shi mai risala. To sai aka samu fuskoki guda biyu. Ka iya kamfatowa guda ɗaya. Ka kurkura ka zubar ka kurkura ka zubar ka kurkura ka zubar. Kaga ka samu nihayatul adadi min al-marmarut. ka sake kan fitowa guda ɗaya ka shaƙa ka fashe ka shaƙa ka fashe ka shaƙa sau uku an samu nihayatul istinshaki da kuma nihayatul adadi amma kan fata ɗai ɗai aka yi wannan fuska ta farko ce ثم يستنشق ko sannan sai ya shaƙa ruwa bi ukura da da wata kamfata daban ita ma har uku sun mai tamarmaru sannan ya zo ya sake yin kurkurar baki da garfatin da kamfata ɗaya sun mai yastan shi ya sake shaƙa ruwa bi ukura da wata kamfata wal awwalu fuska na farko a hasanu shine mafi kyau shi ma ya silima domin ya kubuta yin tarkisin ibada daga juyarwar ibada to alhamdulillah saura wanke fuska ba to alhamdulillah sai ne askar shafi askari shafi na nawa Dari hudu da talatin da nawa? to ashirin ne to mun gaba kitabul wasiya kitabul mawarisi littafi da zai bayanin gado ka gane almawarisi kamar su maf'ul ne aka yi jam'insa mufradinsa kamar almurisu almuris abinda ake gada shine mai dukiyar kenan in ka ce almawari su abubuwan da ake gada da wannan sigar malam ya kawo eh, akwai taurisu gadarwa akwai akwai alwirasa gado alwirasatu gado at-taurisu gadarwa almawarisu abubuwan da ake gada yace eh yawwa ga ta almawarisu ba na'am asbabuha dalilan da suke sawa a yi gado nasabun nasaba dangantaka ta jini tana tana sa gado wa wala'un da jikuntaka na maula da ka'yanta in ya mutu bai bar kowa ba daga cikin asibai to kai da ka'yanta shi za ka iya zama asibinsa ka gaje shi tare da sauran magana da ba asibai ba in kuma ba shi da su kai kaɗai ne za ka gaje shi haka nan in kai kai mutu kai da ka'yan tashin kai ka mutu baka bar kowa ba daga cikin asibai to zai zama asibi ya yi gadon asibi tare da sauran magada da ba asibai ba in babu su ma shi kaɗai zai gaje abin da ka bari sannan na uku shine wa nikahun da aure shine malamai suke yin a ramzu su ce musu nawani nawani na shine nikahu wa shine wala'u ni shine nikahu na shine nasabu eh nasabun wa wala'u wa nikahu na nasabun wa wala'u ni nikahu na wa ni in an bi da wannan wasalin da suka zo na sabun wa la'un nikahun sai ka ce na wani in kuma kana so ka yi shi ba da sunan ramzi ba kawai a larabce sai ka ce nunun nunun ba suna harafi ba ne nunun nun guda da wau da nu a raba ba shi ne nunun ba a rubuce yawwa to nu din shi ne na sabu wau din da aka yi sukun dinsa shi ne wala'un nun din shi ne nikahu idan baka cikin ɗayan waɗannan to ba za ka gadi wannan mamacin ba in ba ka da nasaba da shi babu gado in ba wala'i tsakaninka da shi ba gado in babu aure tsakaninki da shi ko tsakaninka da ita babu gado wa mawani'uha abubuwan da suke hana gado kuma kugurin kafirci ko da akwai nasaba ko akwai wala'un din ko akwai nikahun idan kafirci ya gitta kafin mutuwar magaji to yana hana gado wa riƙun da bauta dan ba an ce wala wa ai ka'in tashi ne to bawan da ya mutu yana bauta dan da ya haifa a cikin sa ba zai gaje shi abin da ya mutu na wanda ya mallake shi ya mallake ka kana rayuwa ballantana ka mutu tarkatan da ka bari ka gane ai yawo ko kuma uban ne yake bauta dan yana yanci to babu gado ko kuma dukkansu bayi ne babu gado wa qatlu amdin da kisan ganganci fala mirasa liman qatala muwarisahu sai fala ya ga mai jiya kai wanda ya kashe magajinsa da gangan miji ya kashe mata da gangan ko bara ta kashe miji da gangan ko ɗa ya kashe uba da gangan ko uba ya kashe ɗa da gangan kowa da ɗani in za su gaji juna ɗaya kashe ɗaya da gangan to ba za a ba shi gadon sa wa qatil kadai haka nan da mai kisan kuskure ana hana masa gado an diyati ga diyar da zai biya amma ba za a hana shi gadon karkatan da mamacin ya bari ba ina fata an gane diyar tunda za ka biya diyar kisan kuskure to ba ka da gado a cikin wannan diyar amma dukiyar da ya bari za ka gada tunda ba da gangan ka kashe shi wala idrata babu izina ko lura bi tagayyuri da jirkitar hali ba azal mutu bayan mutuwa ina fata an gane eh bawa ne ubansa ya mutu kaga ai babu gado sai kuma aka yanta shi kafin a raba gado to wannan yancin ba zai amfane shi ba tunda halinsa ya canja ne ba adal mutu bayan sai da aka mutu ko kuma ubansa musulmi ne shi dan kafiri sai uban ya mutu da ya ji an ce fa kafiri ba zai gaji musulmi ba sai sai ya musulunta to wannan canja hali naka daga kafirci zuwa musulunci ba zai amfane ka ba. ina fata an gane illa luhuqan nasabi sai dai riskarwar nasaba eh ba kuma maganar ta yake muna maganar gado ne eh ɗansa ne da ya yi li'ani da uwar ya ce ba ɗansa ba ne kaga ya, ya kore nasabar na fiyu nasabi kenan sai da ya ga ɗan ya mutu ya bar dukiya sai da ai ɗana ne to a je ɗanka ne amma ba za ka gaji shi ɗanka ne jikokinsa ka gane ai a ba ji ƴaƴansa jikokinka ne eh in ka mutu za su gaje ka tunda a rufkar da na safar amma dai shi wannan din dai tunda sai da ya mutu da da yana laye ka rufkar ka ce a to yanzu ɗanka ne sai a zo amma gudanar ka tamanin ba kawo ba kawo ƙunsa ƙarfi ba za ka sai ba naka ba ne to wannan in ya mutu za ka gaje shi gado kam in dai sai da ya mutu kace ɗanka ne to ba za ka gaje shi ba amma na sabar za ta rufu yanzu nan gaba idan ɗansa ya mutu jikanka kenan za ka iya gadonsa kai ma in ka mutu jikan zai ka tun da an riga an kulla tun baka mutu ba ko tun jikan bai mutu ba amma wancan da ka kore baka kulla ba sai da ya mutu babu gado wafi ibahamin mauti a cikin ɓoyuwar mutuwa tsakanin magada da mai iziya ya maka misali kama iza mata a ƙaridun tatal hadini matsala kamar tsada uba ne suka mutu a ƙarƙashin rushewar gini ko hatsarin mota tsada uba suka mutu a ciki ko kuma jirgin ruwa ya karye suka noce suka mutu a a kogi aka tsamo gawawakin su tare kaga wannan akwai ibahami na waye fara mutuwa dan ne ya fara mutuwa kafin uban ko uban ne ya fara mutuwa kafin dan ko matar ce ta fara mutuwa kafin mijin ko mijin ne ya fara mutuwa kafin matar to yarisu kullan ahya'u warasatihi a haya warasati kowanne magadan rayayyun magadansa ya su kullum su ne za su gaji kowanne amma su a tsakaninsu mamatan babu gado a tsakanin uban da ya mutu tare da ɗan ba zai gaji ɗan ba shi ma ɗan da ya mutu tare da uban ba zai gaji uban ba amma shi uban yana da wasu ‘ya'ya da mata za su gaje shi su kaɗai banda ɗan da suka mutu tare. Shi ma ɗan in yana da mata da ‘ya'ya za su gaje shi ka gane ai, amma ubansa da suka mutu tare ba zai gaje shi. Ina fata an gane, kowannen su magajinsa ya gaje shi. Ya rusu kullum a haya'u warasati, amma idan aka samu ɗaya a mace ɗaya yana numfashi. daga baya shi ma ya cika to in an tashi gado za a fara cire gadon wanda aka fara samun gawarsa kuma a cire har da wanda aka same shi na numfashi sannan shi ma nasa magadi su gaji ina fata an gane to amma idan abin ya koyi shine ibham wala la ba'dhum min ba'd kaji ba amma banda shashin su ya gaji shashi sannan da uban nan da suka mutu shashin su ba zai gaji shashi wa yumnau ana hana gado ko minal jamini daga ɗan fari naka akwai walahu a gaba to ɗan tayi da yake cikin mahaifiyarsa to ba za a raba gado da shi ba tukuna sai an aice shi an ga ya zo da rai ko bai zo da rai ba eh kuma an ga mace ne ko namiji an ga su biyu ne ko shi kadai ne ko su uku ne ai duk ba a sani ko ko da yanzu a zamanin da ana zo a yi tikas ko a ce a yi ɗan namiji ne to ba komai a raba gado a ajiye raban ɗan namiji to idan ya mutu a ciki ba ai na'ura ko kwamfuta ba su nuna maka zai zo dare ko ba zai zo dare ba eh in ta nuna maka mace ne ko namiji ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne to ba za ta gaya maka dukkan su za a haife su da rai ne ko kuma a cike za su mutu ba wanda ya san wannan to a jira sai an haife shi lafiya walahu amma za a yi gado da shi in an haife shi da rai ya yi kuka sannan ya mutu illa bi amaratin ko sai dai in akwai wata alama ta dullu da take nuni ala hayatihi abu sa rayuwarsa ka gane yayi wannan walau da aka ce wannan min aljanin ana hana gado daga dan tayi idan an tara masa wani abu kafin ya zo duniya sai kuma ya zo a mace to iyayensa ba za su gaji wannan abun ba kowa a bayar masa abin da ya kawo idan an tara wa cikin dukiya ana so a haife cikin arziki da wadata sai kuma bai zo da rai ba to iyayensa ba za su gaji shi amma in ya zo duniya ya yi kuka na jarirai sannan sai ya mutu to uwarsa da ubansa za su gaji abin da aka tara masa ina fata an gane in ko ya zo ba rai ko ya zo da rai da yi kukan jarirai ba ya hamma ya koma ko ya atishawa ko ya fitsari ya rasu to kowa a bashi abin da ya samu sai dai in shi yace ya bar mu na illa bi amanati sai dai da wata alama ta kullu ala hayati kamar kukan jarirai ke alhamdulillah sun za su walwari suna sai ne to ina ne muna magana akan limanci ko wa kuriya an karhanta ne wa kuriya an karanta limancin fasikun bijari hatin da yin fasikanci da gaɓoɓinsa in ya zo in shi fasikin ya zo da dukkan sauran sharuɗa na ilimin fiƙihu da kuma iya karatu na alƙur'ani da sauransu wa a arabiyu ko an karanta limancin balaraban ƙauye da gairihi ga waninsa ga arabi wanda yake ɗan birni da yake su a garin laraba suke to a nan yana ɗaukuwa ɗan ƙauye ya yi wa ɗan birni limanci makaruhi ko da ya cika wancan sharuɗa wazu salatin da ma'abocin yoyon fitsari wa ƙarhin da ma'abocin ƙurarraji ko launuka da miki in yanfankun ƙarhun faƙad maskal ƙauma ƙarhun nisluhu alƙarhu ɗin launuka da yake zubar da jini da mugunya yana da wani miki ko wani jambo da yake zubar da ƙazanta to an karanta limancinsa da sahihin ga mai lafiya wa a galagu an karanta limancin mai loƙa wanda bai da kaciya wa mujhudu halin da wanda aka jahilci halinsa jahili ne ko malami ne baka sani ba kawai hanya ta hada ko an zo tasha ko an zo yin sallah kawai a tura shi da muku limanci makaruhi tunda baka san wani irin hali ne da shi fasiki ne mumini ne baka sani ba malami ne jahili ne baka sani ba in ka ji sallah ta yiwu a bisa hanci wa tarattubu ko tafsir da kuma zamantowar dandakakke ratibi shine tarattubi tafsir jerantuwar limancin dandakakke shi ba wai kace ne babu ba ma dandake shi aka in ya zo da sharaɗin wajibci makaruhi ne a naɗa shi limami ratibi amma a iya sa shi na'ibi yawwa in liman baya nan ya muku limanci wa ma'abunin da mai maganar mata wanda muryarsa irin ta mata ne to an karhanta ya zama limami ratibi wa waladi zinan da ɗan zina makaruhi ne ko yana da ilimi ya zama limami ratibi wa abdin da bawa an karanta limancin ɗan zina da bawa fi faridin cikin sallar farilla au sunnatin ko sallah ta sunna kamar sallar idi ko sallar roƙon ruwa ko sallar kiskewar rana wanda sallah ce ta sunna mai ƙarfi amma don wani tarawihi ko wani tahajjudi babu laifi don ya limance ku inda yana da ilimin sallah shi mai maganan matan da ɗan zunan da bawa wa salatun ko da yin sallah bainal asa'ini ko eh tsakanin filoli guda biyu wa amamal imami da yin sallah a gaban liman bila darura ba tare da wata larura ba yawa malikiya kaɗai su suka rangon sauran mazhabin suka ce duk wanda ya sallah a gaban liman ba da su amma a malikiya in akwai larura ma karhancin ma babu ya zama kamar sahu ya ƙare babu guri a bayan liman sai a gaba in ka zo gaba wannan larura ce babu karhancin ko kuma inda ya rage din ruwa ne da tabo da cafi kaga akwai larura ko kuma ana tsalla rana babu inuwa a bayan liman duk mutane sun cika gurin inuwar sai dai ka tsaya a ranar kuma ka tsaya a rana rana za ta kama ka ko za ka ciwon kai ko za ka gamu da rashin lafiya saboda ana tsananin rana to kaga wannan akwai larura dan ka zo wuce gaban liman ka bi shi sallah babu karhanci amma ya zama bila da ruwatu ba wata larura da za ta hana ka tsaya a bayan liman in ka wuce gaban liman sallah ta inganta amma ka yi makaru wakati da'u man bi asfali safina da yin koyi ga mutumin da yake can kasan jirgin ruwa bi man a alaha ga wanda yake saman jirgin ruwa limamin yana can cikin kwali tare da jirgin ruwa tsakiyarsa ɗin kwali ne bayansa da gaba shine a ciki ko kuma ya zama irin mai rufi-rufi ne kamar dai to wanda yake can karkashi bai kamata ya zama limamu wanda yake sama ba in aka yi haka sallah ta yiwu amma akwai karhanci kabi kubaitin wanda yake tudun saman jirgin ruwan ya kai misalin tudun jabalu abi kubaitin sunan dutse ne a garin makka ka gane ai har yanzu kuma yana nan dutsen da manzo Allah ya taka ya kirawo Qurayshawa a lokacin da aka saukar masa da ayar wa anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi ga dangin ka makusanta to wannan dutsen na Jabal Abi Qubais ne da ya hau yace ya bani Hashim sune mafi kusa da shi sannan yace ya bani Abdul Muttalib sannan yace ya bani Abdul Manasif ya bani naufal ibn abd manaf ya bani kaza duk kabilu na quraishawa sai da ya kira su sannan suka zo suka taru suka ce muhammadu yana kira muhammadu mun sani ba zai kira mu akan wargi ba ba zai kira mu akan abin da ba da muhimmanci domin amintaccen mutum suka zo suka taru wanda ba da lafiya ma ya turo wakili saboda kar a yi bashi an san ne Muhammadu zai kira mutane akan wasa ko akan warki ba kowa sai da yake sannan yake musu yanzu tun da kuke da ni na taɓa gaya muku zance kun duba ba haka ba suka ce wallahi ban taɓa jarraba ka da ƙarya ba yanzu in nace muku bayan dutsen nan a bayan akwai rundunar yaƙi za ta kawo muku hari za ku gaskanta ni suka ce me zai hana mu gaskanta ka tunda baka taɓa mana ƙarya ba sai ce inni nazirun lakum bayna dai azabin azim ni fa yanzu ina muku gargadi in ba ku yi imani ba a gaban ku in an je lahira akwai azaba mai girma sai wannan ya kalli wannan to a nan ne Abu Lahab ya faɗi da mummunar magana yace tabban laka ali haza jama'atana yace tur da kai dama dan wannan ka tara mu shi ne Allah ya karɓi zancen yake tabbata da abi na hadin musab to shi ne jabalu abi qubaysi to idan tudun wanda yake saman jirgin ruwan nisansa da wanda yake ƙasa zai masa limancin in ya kai tudun jabalu abi qubaysi makaruhi ne na ƙarƙashin jirgin nan ya limanci wanda yake sama wa salatu rajulin da sallar da namiji yayi baina nisa'in tsakanin mataye ka gane ai a zo a haɗa sahu tsakanin shi kaɗai ne namiji a tsakanin mata wannan bakaruhi ne wa aka su da aka sunsa mace ce ƙwaya ɗaya ta zo kuma ta shiga cikin maza ta yi sallah ta a bayan su duka wannan bakaruhi ne wa imamatun ita ita kaɗai inda dai dama haramun ne da cuɗanya da maza shi ba namiji haramun ne da cuɗanya da mata to tunda dukkan su mata ne shi kadai ya limance su ba wani namiji sai mata zalla makaruhi ko kuma duk maza ne da liman da mamun ita kadai ce mace zo ta tsaya a bayan su makaruhi ana magana karhanci ne to alhamdulillah sai ne الله الواضح شايف انا لو كان بيتوا كده كده كده to ina za mu tashi tamrini na nawa mun yi ɗaya daga ciki yawwa ba a aridin jumal al'adiya ka yi mana irabin jumloli masu zuwa jumla ta farko nazala min samai madarun gaziru madarun ruwan sama gaziru mai yawa nazala min samai ya sako daga sama to li'irabu sa shine nazala fi'lu madi min samai jarun wa majrurun madarun shine fa'ilun marfu'un kuma shi man'uti ne gazirun ɗin shine na'ati na madaru shi ma marfu'un bi dammatin zahiratin fi akhiri yalbasu aliyun hiza'an wasi'an aliyu yana daura takalmi da yalwa yalbasu fi'lun mudari'un aliyun fa'ilun marfu'un hiza'an maf'ulun bihi mansubun kuma man'uti ne da aka na wato siffanta shi da wasi'an wasi'an shine la'ati shi ma mansubi na uku ya kasuru nakalu fil basati min musmira an nakalu bishiyar ko an nahalu ne an nahalu kudan zuma in kace an nakalu bishiyar dibiru ba ba akwai suratul nahl suratul kudan zuma ba wa auhayna ila an-nahl an tashbi min al-jibali buyutan ya kasuru an-nahl kudan zuma yana yawaita fil basatin musmira a cikin gonaki masu yawan ƴaƴa saboda shi ma yana zuwa cin fure ko fulawa da take wannan gonar to ya kasuru filun mudari'un annahalu fa'ilun marfu'un fil basatin jarun wa madrurun to kace al basatin man'utun al musmirati na'atun wa na'atul majruri majrurun saboda basati ne dinnan majruri ne saboda fi kuma shine man'utin to dole na atinsa shi ma ce almusmirati yana bin sa cikin ruku'arsa da fata'a da kisra to alhamdulillah sai me dari da hamsin da tara ina za mu tashi tamarin na uku ba'da miran munfasilan ka sanya damirin munfasili kasan bin nasibi wanda yake ɓanci fata liyakuna maf'ulan bihi domin ya zama to maf'ulun bihi fil jumal al-ati a cikin jumloli masu zuwa kace ya sa'ilu ya kai ne tambaya ina fata an gane anta a dal muhsin kai ne ka bawa mai kyautata aiki kai ne kai kyauta to kaga anta ai damiri ne ne munfasili albintul muhazzaba yarinya mai kyakkyawar ɗabi'a ko eh menene gaban na'am hiya madahan nas ita ce mutane suka yi yabo gare kaga hiya dalilin mun fasili ya faɗi mutu ya ke fatima mhm anti da atil muallamat ke ce malama ta kira da aba yayi kira ba eh to da atin da mace ce ta ita al muallimatu ya fatima anti da atil muallama ke ce malama ta kira ya salihuna ya ku salihan bayi antum asaballah ku ne Allah ya bawa lada daga asawabu asaba mai sa'un kenan alhamdulillah sai me alimul muta'allim ina za a tashi to shafi na nawa ne alaƙa kenan wa kada haƙiƙa ya tawalladu kasalu kasala tana haifuwa ne min kasratil balgani saboda yawan majina a jikin ɗan adam wa rutubati da kuma ɗanyantaka a rutubati alhasilatu fil badani ne fa kamar badani ya kawo a namu sharhin alhasilatu fil badani majinar mai kasancewa a cikin jiki min kasarati ɗani saboda yawan cin abinci yawan cin abinci ko yaushe ka cika cika cikinka shi zai sa ka yi ta yawan shan ruwa yawan shan ruwa shi ne zai haifar da majina a jikin ɗan adam kamar yadda zai gaya maka da yake wa tariqu taqlilihi hanyar da ake kalanta majina da ɗanyantaka a jikin ɗan adam da qalilu ta'amihi ne kalanta abinci ka dinga cin abinci kaɗan kaɗan kar ka dinga ci ka taki kila aka ce ita baka sab'una nabiyya alaihi salatu wassalam annabawa saba'in daga cikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sun yi ittifaki ala Allah a kasarar lisani a kusa cewa mafi yawan mantuwa min kasrati balgani tana haihuwa ne daga yawan macina annabawa da aka yi a zamanin nuka daban-daban kusan kowanne ya faɗa su ba ka san ba sa magana sai da wahayi yawan yawan mantuwa manta karatu yana faruwa ne a dalilin yawan majina a jikin wa kasaratul balgami shi kuma yawan majina yana faruwa min kasarati shurbul ma'i daga yawan shan ruwa wa kasaratu shurbil ma'i shi kuma yawan shan ruwa yana faruwa min kasaratin akali daga yawanci ashe illar gaba ɗaya ta tattara a yawanci bayan ka ci abinci ka gudo kasuwa ka gane balangu sai ka ga in mai gurji ya zo za ka saya in mai rogo ya zo mai waina ta zo za ka saya wai ba yawan cin abinci ba abubuwa mabambanta gamje-gamje to yana haifar da majina a jikin ɗan adam in ta yawa tana sa kasala tana hana ka kuzari wajen bautar Allah kuma tana sa ka mantuwa. Wal kubzul ya jisu, malam zai gaya maka abin da yake rage maka majina. Bushashiyar gurasa, ya ga ɗauni balgama yana yanke wa majina a cikin ɗan adam. Idan kana ci ba wanda aka yi da yanzu yanzu da dumi ba. Ka gane ai, wacce ta bushe, ta kwana biyu uku hudu, ta kandare ka san ba ta da daɗin ciki ko to in kana cinta za- tana rage majina a jikin ɗan adam in majina ta yi sauƙi kuma to basira za ta ƙaru wa kazalika akalu zabibi ala rik yau haka nan cin zabib busasshen inabi ala riki a bisa yawun bacci bi ma'ana kafin ka ci komai in gari ya waye ai alal ju'i shine alal riki lokacin da ka tashi daga bacci baka ci komai ba to ka samu zabib kaɗan ci yana yanke majina a jikin ɗan adam amma fa wallahi ku fi minu kar ya yawaita kar ya ci da yawa tunda ya tashi da safe bai ci komai ba ga zabib dama yana da daɗi yana da zaki to kar ka cika tace kuma hatta la ya taje yanda kar ya yawaita yanda zai buƙatu ila shirbil mai zuwa ga shan ruwa in ka ci da yawa har kana buƙatar sai ka sha ruwa kaman ka karya to a maimakon ya yanke maka majina fayyidu zalgama yana ƙara majinan wato sai ka yi taka shi har da muka yan kaɗan kare yawaita hatta la ya kaji yadda ba zai buƙatu ila shurbil ma'i zuwa ga shan ruwa ba in kuwa har ya ci da yawa yadda sai ya sha ruwa to yana ɗora masa ruwa fa maimakon yanke majina kuma fayyidul balgam sai majinar ta ƙaru fayyidul balgama ne naka ko balgamu to albalgamu majina fayyidul sai ya ƙaru in ka ce fayyidul balgama yana ƙara majina to zai zai zai zai zama fayyida sai ya zama albalgama kaga ba fa tawale ka rubuta ba to fayyidul balgamu din kamar shi albalgamu majidan fayyidu sai ya ƙaru wasiwaku sannan yin aswaki akai akai yuqallilu balgama yana kalanta majina a jikin dan adam eh yana cikin fa'ida ga wala baka da kudin sayan zabi wa yazidu fil hibzi kuma yana karawa cikin haddar karatu shi aswaki wal fasahati yana kala fasaha a shirya ta maka filmin da yake a cikin fulcin da za ka yi Eh, baka zan ma san da wutar magana ta shi ba za ka dinga fitowa a bakin in dai sai da kai asuwaki kafin ka yi fa inna domin shi asuwaki sunnatun sunna ce saniyatun madaukakiya me sai ce maka ai limaru ne domin hadisin da aka rawaito anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce salatun ala asari suwaki sallar da mutum yayi bayan yayi asuwaki a kudodu ita ce mafi falala yin kamshin da salata akan sallah hamsin da ya yi gairi suwakin ba tare da ya yi asuwanci. Sallah ɗaya wanda alwalar da za ka yi da ka yi asuwaki ko ku- ko ma ka manta ba ka yi asuwakin ba lokacin alwala kafin ka shiga sallar ka tsawo asuwaki ka goge haƙorinka ka yi sallah ko raka biyu ce ko ta nafila ce to ta fi sallar nafila hamsin wanda ka yi ta babu asuwaki. وفي كتب الفقه الكلام في الكثير على منذوبيته وهكا في منظومة ابن رشد to ba shi muke nema ba wa yazidu fi sawabi salah kaji magana yin asuwaki yana karawa cikin ladan sallah maimako a baka ladan sallah daya in kai asuwaki sai a baka ladan sallah hamsin wa qira'atul qur'ani yana karawa cikin ladan karatun qur'ani in ka karanta harafi ɗaya ba lada goma ba to in sai da kai asuwaki tun harafi ɗaya lada ɗari za a baka wa kazalika al'ai wa haka nan amai yuqallilu dalgama yana kalanta majina a jikin ɗan adam wa rutuba ta yana kalanta ɗanyanta ta jikin ɗan adam wa dariqu taqlil akali to hanya dai ta kalanta ci tunda an ta yawan ci yana kawo yawan majina yawan majina yana kawo mantuwa to hanyar da ake bi a kalanta ci التأمل شيء التأمل لورا في منافع قلة الأكل cikin amfanonin karanta ci karanta abinci yana da amfani da yawa yawan cin abinci kuma yana da illoli da yawa to menene amfanin karanta cin abinci yace wani ya ce asihatu lafiya za ka zauna ba basu babu hawan jini babu ciwon shuga duk miyagun jinyace-jinyace nan da kake ji yawanci yawanci ne yake jawo wal iffatu da kuma kamewa sha'awa ba za ta dame ka har ka je ka yi zina ba ko mata ɗaya kake da ita ta ishe ka baka sha'awar wata wal isaru da kuma zaɓin wani abin da ka ci kaɗan ya yi lala sai ka ba wani shi ma ya amfana shi ne al isaru wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to alhamdulillah sai ne eh sunna ce saniyatun madaukakiya eh in ka ga dama ka ce sunnatun sunna ce saniyatun mai haske ka gane ai daga me aka samu wannan kalma daga asana ko asana in ka ce asana haske ya kadu sana barki in ka ce asana'u da hamza shi kuma shi ne ɗaukakar daraja to amma sunnatun saniya sunna madaukakiya din yafi kan ka ce sunna mai haske Fatiha da salatul fati. Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatun da duka umarce mu da addu'a. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله وعليك ما شاء الله على اكيد اما عليك لا لا شيء اما عليك لا لا عليك السلام عليكم مرحبا حرام